Allah mai cikin tafiya kawo na rana ta laraba kamar hudu ga watan gimadar Bisuda, hijira na da shekara da ɗaya da da arba'in da uku. Gimadar Ula shi ne wata na biyar da nan lissafin watannin musulunci. A kalandar nasarar kuma kamar takwas da watan sha biyu da ashirin da ɗaya. kamar da aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafin tufatul maudu bi ahsanil maudu wanda da babban malami ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya sarki na kira'a ya rasu a tsakiyar karni na takwas muna cikin baɗi na goma sha shida wannan babi na goma sha shida ya kunshi matsaloli ne mabambanta waɗanda suke da bukatuwar a tattauna su ga mutumin da zai tarbiyyantar da zurriyar tarbiyya ta addini kama daga ababe da suke da bukatuwar fahimta ko warewa ko nasoshi na shari'a ko kuma fahimta irin ta likitanci wanda Imam Shafi'i kamar da al'amamu bai hafi ya kawo wannan magana ta shi a cikin littafin da ya mana filu shafi al'amamu bai hafi ya yi wani littafi ya samu suna mana filu a shafi mujallabi mujallabai guda biyu to da gaske ya kawo wata magana da al'amamu shafi yake cewa ilmomi kala biyu ne wanda ba su ba shi ma ilimi ne ma kudu ga su majalisin ne yace ilmun min adiyani wa ilmun lil abadani wa ma siwa ma fa kullu gasa majalis ko dai ilimin da za a fahimci addini ko ilimin da za a yi maganin da dura likitanci kenan yace sauran duka gudanar majalisa kullu gasa majalis to nan kusan guda biyu su ne musamman shi mun kai ke tattaunawa shi wannan babi na goma sha shida ma da yake fi kusulin na ta'atin fi tarbiyyar da aka a waɗansu fasulla masu matukar amfani a tarbiyyar yara akwai matsaloli masu matukar muhimmanci da malam zai tattauna mana a nan waɗanda mai tarbiyyar yara zai amfani da su malam ke su waɗannan matsaloli masu amfani game da tarbiyyar yara ko kuma du'awa ko du'a da likita za a gode ko za a yaba za a ji daɗi za a amfana da ƙarshensu saboda lokacin da mutum ya girma za ga wata shawarar a nan malam na bayar da ita cewa da an haifi yaro a yi maki kaza ko kar a yi maki kaza in ya kai wata kaza a yi maki kaza ko a bar maki kaza ko kuma mahaifiyar shi ta yi kaza ko mahaifi ya yi kaza ko ya bar kaza ko uwa ta bar kaza da sauransu da sai kamar da to ai da yara suna gari da aka haifa duk an musu ababen da aka ce kar a yi kuma an ci masa ababen da aka ce yi kuma ga sunan gadadin shekarar sha biyar shekara ashirin ya ce to ba na sani rigimar kila sai ya kai arba'in sai za ta fara bayyana kaga kuma daga haihuwa zuwa shekara arba'in tazarar da nisa kila ma haifin ko yana nan ya wuto mahallin tadawi inda zai koma ya rufi ko ma ya yi yunkuri da bai iya ba shekara arba'in ba nan ba ne hatta idza balaga ashudda huwa balaga arba'in an tsala an kai karshe ke an ga kololuwar karfi to za mu tashi fasali na gaba bai kukkulla masa ya sa masa tayi take bai ce fasali na farko fasali na biyu kawai dai ni ana wani yakan ce faslun na ga mafi yawa kuma na ga haka yake cewa ya ce faslun wani fasalin wannan shine darasin mu na 67 wani ce faslun wani fasa da ke ce wa yambari ya kuma kamata wannan karfe ilin na yambari zai iya yiwuwa ya fa'idantar da ma'anar ya waje ba misali sai za ce wa yambari da musulmi an da yi akwai sala ta bai ba za su fassara shi da ya kamata ba sai dai ya waje ba to nan zai yiwa ya waje ba ko ya kamata ayyum na amin hamli a hana ɗaukar ƙananan yara wannan aiki ne na uwa ko uba yanzu ba za su kalli ɓacin rai na waɗanda za su ɗauki yaron ba a mummunan ƙarshe na yaron za su kalla to da shi ne zai zama ga wannan ka ajiye ga wannan sai ka gwamnati haɗari idan ka faranta wa ‘yan barka rai da abokai da aminai nan gaba yaron ya karkace su kuma suna cin gidansu suna cin mai daɗi da kuma kana cin kwakwa wasu suka ja maka yanzu gara ka hana su sai ka karantar da su kai masu ishara ka nuna musu kuma da yace ya kamata a hana ɗaukar ƙananan yara wasawati bihi ko kuma zagayawa da su yawan wannan kaza ita ce yawan ɗauka uwa ta shiga uba ya shiga balantana yan farka ko uwa ba a so daga haihuwar yaro ko jini na hannu yana kintina yana zaki ba a ishe in tantagar nan na yara ko ɗaurin kan nan yara a kulli uban ya tafi masallaci da makullin in yara ya fara kuka a cikin kullaci to dan ita ba za ta iya hana yan barka ba ko ai ita ma tana zuwa barka to a ba mu yaron mu ɗaukar ce mai gida kulli kawai in irin ake yin zaman da rafi wasawa bihi da yawan zagaye da su a ɗauke shi ba a can ba a can za a je kicin yana hannu ko yana goye za a je wajen wanke wanke yana goye za a je tafadu za a je wane ne ina ba a a bari hatta ya ci alaihim salatu ashkurin fasaida karanci sai ya kai wata uku zuwa sama amma daga haihuwa zuwa wata uku in so samu ne kashi casa'in na yaro yana kwanciyar kuma gadon ba ne yawo ba takacce wanda baya kwanciyar kita ba zai rawa ba saboda bai san yawan motsi duk wani abu na yawan motsi zai iya taɓa shekaru hamsin nan gaban shi kuma kuma illar ba za ta bayyana ba sai ya cika shekara hamsin da haihuwa sai ga ya zama wani cizon dare da cizon dare da za ka wani gashi dai ga gurgura ga kuma amma a kai a hankali ya sha ɗauka yana yaro to da komai na shi komai na jiki da ka gani yadda ka san tamfura da yayi haka yi har kwakwalwar shi in kuka cika ɗaukar za za ku turgude ta ba zai mutu ba amma haka da zo turgudaddiyar kwakwalwa to kai yanzu a wannan zamanin mai kafafiyar maya ka gani sannan mai turgudaddiya kamar na ce injin wayar ka na yawo ya ka gani sai an kira ka kage dauka kage dauka ko sai huce huci ma ka ta huce ko ba yin kira bai ta kira ko a kira ya ki daukuwa yaro ya ta dauka to in so samu ne daga haihuwa zuwa wata uku a rage daukar yaro uwa ma tun za ta bashi mama shi ma zai faɗa mana a gaba ka ɗauke shi a hankali sannan ta zauna inda ba za ta rika girkin tsashi ba kada suna kan wani kebur da mutane sun zo rana ta gidi gidi a kujerar ta ita kadai in tana da su kujera ne mai rawa tana haihuwa ko a canza ko a gyara ko kuma a haka rani a siyo siminti a kafe ta ta ji ta dam dam ta haka za ta zauna in ta ba ki maman to sai ka aji haka ake so ma da yace yakul bi ahadihim bi butunil ummahat me yasa aka hana yawan ɗaukar yaro saboda kusanci shi da cikin mahaifiya cikin mahaifiya cikin wani bulimbulin yake cikin wata kulawa ta musamman yake ko gudu ke ba abin yake to kuma kasancewar yana can ciki komai nashi mai rauni ne komai nashi mai rauni ne sai ta rata gaban yaro sun haura ɗari uku da sittin abin da yake nuna maka akwai wuraren da ni da kai namu a haɗa ciki amma na yaro a haɗa ciki in aka za ka fara gari gari da shi aka fara wurin diga shi komai na shi inda ka san tamfurari aka yi kwakwalwar shi kamar tamfurari take jijiyoyin shi kamar tamfurari suke cikin shi kamar gashi nan to ka duk abin da ka turbuɗe to zai iya yiwuwa ba zai koma normal ba har yanzu kuma sai ya nuna a rayuwar shi zai yi wa yanzu a turbuɗe kwakwalwar ta kasa zama karatu ya zo yana so ya shiga kofar ta yi tsayawa sai sai bi da gidu take yi bai taba koma da yi ba ta ce an kusa kai ruwa da bai da fahimta ba dai yi ke bane dan ba wani alkai to da ka wannan yan barka sai a karanta mun ya hakuri ne wata uku za su yi wata na ma zai shigo gidansu da duhu abu ne kawai na hakuri yace wa za'fi abadani da kuma raunin jikin su yaro jikin shi ba karfi to da ya kake kai ma kanka yanzu ba ka da lafiya ai kaga a hankali kake tafiya ko da kuma suna tafiya a hankali yana tashi a hankali to yaro yaro ba kai fa naka ma raunin na ciwo ne shi ko na raunin na halitta ne a haka aka halitta shi dole shi ne fasalin da ma da ya kulla ana so a rage ɗaukar yara har sai sun kai wata uku in sun kai wata uku ai ya ɗan ƙara ɗaukar shi ma ba wai a tsawaita ba a ce duk inda za ana kewaye da shi a'a ana koye da shi a yi iya abin da za a yi na ganin cewa an bashi ya huta don haka yi yaro yanzu karfe misali wajen shida da rabi nan ko karfe eh bulbar shida da rabi to daga haihuwar shi aka yi mai wanka a sa mashi kaya masu tuni a nufin ne shi ya sha tuni zai iya bacci har gobe kamar yanzu ko ba a sa tashi yara in garin yaro na bacci kana tashi kamar yadda muka ga da yadda wata mai injin duka da kwanakin ya mutu ko dai irin wiwiwi din nan da a hana in kana gidan ku na cikin titi sai yalla kai na wucewa da kimiyya kuma ta ka tayi ka kama haya a cikin gari sai yaron ya murmure ka dawo wannan ne gidan sai kirkita maka yaro shi bai ci zaɓe ba amma an ci maki zaɓe sai ka samu wani gida ka can cikin gari sai ku kama inda ke da natsuwa inda babu wata hayaniya amma turki tashin da kake gana yi zai zo ya karanta mana nan gaba kaɗan akwai aikin da aka tsora wa kiyaye da an firgita masa da idan ba su yi maza maza sun yi wani abu ba to nan gaba zai tasiri suna kawo ɗaukar na ɗaya daga cikin rashin baiwa yaro na shi haƙƙin yanzu idan yaro zai iya baccin awa ashirin da hudu daga nan da aka haife shi zuwa kwana biyu kwana uku sati ɗaya daga nan sai ga abin ya fara raguwa zai iya dawo baccin awa ashirin zai iya dawo awa sha takwas awa sha bakwai a haka zai ta ragewa to shi ba a tashi wani ruwa da ke kan yaran na yarfe da cikin mai ruwanci ba a sin da zai faru da shi kar ki tashe shi in kika tashe in ba a kawo shi kenan kin rikita wani sabis din kuma wasu sinadaran rayuwar shi kin gama rikita su ki bacci ya ta bacci zai tashi in ya tashi sai a baki abin da za a bashi na mama ko ɗan barka suka zo ka a tashe shi kar a tashe shi a bashi ya huta ya huta ya huta a gaje ya zo wallahi gajiyar da ke jikin dindiri ta fi ta soda daga sandita ta fi ta soda daga sandita dan kila soda a sandita ya samu wani fabi ya kwana shi ma yana bacci shi ko nan ta wasu ma ne ka da shi wa ko kuma komai bacci da ya ya natsa to shi ba a gaje ya zo a wahalce ya zo kuma a ce ba za a bar shi ya huta ba ba gida ma ba a haife shi ba ma to wannan wani gida ya faso haka daga zuwan shi ma har ba aikin gandu da shi wani sun tafi gona shi kuma hana shi ya huta da wannan gangan na musamman ne wani sun tafi huta shi kuma an ba shi kafin huta don wannan gari gari da yaran ga aka ba shi garma ba dai ya ga maka guda kare huta ba to shi kenan abin shi ya gama ya huta to wannan shi ita ce shawarar da malam ya bayar suna da matuƙar muhimmanci fasulun ya ce wani samfin fasalin kuma wayan bai ya wajaba ko ya kamata in mun kaga ya wajaba ta bangaren in muna so ya'yan su yi su samu abin da muke so su samu ko ya kamata su samu ya wajaba ayyuka tasara bihi ma'ala labani wahdahu ya wajaba ko ya kamata a taƙaitar da yara a kan nono shi kaɗai ke da ba shi a tunani har zuwa tsurowar haƙoransu. Kaga ne idan shi ne kankantan hukumar lafiya kan sadikin duniya ko? Matsala kawai ta wani dawo da larabcin bane da hausa take ta bane. Kuma ka zan baka yi mutum ya zama ta hafta ko gaskiya faɗa ba za a ba. Ya kamata iyaye kar su ba yaransu komai na abinci. har sai haƙoran shi sun tsoro zai mana faɗa mana nan gaba tsorowar haƙoran yara suna farawa daga wata biyar zai shi ne mafi gaggawa har zuwa wata goma akwai yadda zai iya kai wata goma sannan ya fara haƙori don zai kai wata goma bai haƙori ba kar a fara wanke abinci yanzu kaga wannan karatun ya fi kwarewar su likitan kama hankali su cewa suka yi da ya kai wata shida ko to zai iya kai wata shida bai fara hakuri ba sai kuma a fara ba shi koko ko shayi ko lakasera ko kuma duk sai wani abinci to akwai matsala ai a ai shi Allah ya tsara cikin jinjiri zai iya karɓar abincin da ba nono ba daga lokacin da shi Allah ya tsoro mashi da haƙori. Suna kan kaga Allah bai tsoro da yaro haƙori ba, to jikin bai buƙatar wannan abincin. Kuma nonon zai kai har wata goma, ko ba abin da zai faru da shi. Sama idan ya fara haƙori tun wata biyar, iyaye na da dama zai faɗa mana irin abincin da ya kamata a basu, sai a fara ba shi abinci a lokacin. A ci gaba da ba shi abinci yadda ya dace, bisa tsarin da ya dace, a bisa shawarar ƙwararru ko likitoci. ya ce ila na ba ta a tunanin mu har zuwa tsirowar haƙorin da za a ce ma'aikata me yasa aka ce kar a ba su kowane irin abinci sai mama daga haihuwa zuwa tsirowar haƙora saboda raunin uwar hanjinsu abin nan na abin nan kayan aiki masu narkar da abinci to ba za su yi aiki a cikin yaro ba daga haihuwar yaro suka ba shi abinci ka wahalar da shi in ba a yi sa'a ba abin da zai faru shine ka fara shagaltar da su kayan da ke narka abincin zuwa ke aikin da ba su kan shi ba kagan ba a yi sa'a ba lokacin da za su zo kan shi sun yi rauni ba za su iya yadda ya kamata ba abubuwan da ake cima digestion system wanda su ne za su haɗu su narka mashi abinci والآداب الحضارية wanda za su narka abinci to ka fara jawo su fara aikin da su zo kai ba ranar da aka zo kan aikin da su sun riga sun yi week sun yi rauni sun yi rauni misali yanzu aka ce to shi kenan ga tocila an ba ku wata jaraba da zai nan da wata shida kowa ita zai haska kawai sai ka dai ɗakin ka kai ta haska haka na makalawa kana kwana da ita in ba isa ba ranar da za a yi jarabawa sai ka haka gaba ba a ganin bayanan to haka ba kai ka ji fata kai ne ba za ka ci ba shi wani taron ba zai ci ba zai zo yaro bai mutu ba amma kayan ababen sarrafa da narka abinci an gama na kasar su an gama musu illa musamman kuma kila wata wata wata komula da tarbiyyar addini za ga tana da matuƙar kyau yanzu za ga iyayenmu da kakanninmu za ka zai wuya a ci a bakka ma ka ci abinci da cokali ina da kyau hannu dole za ka sa kuma akwai ɗan karan fa'ida kuma yadda tarbiyyar addini suka ce duk abincin da za ka ci so ake da ya je ciki a yi maza a narka yan awara ne amfani awara mara amfani shi yasa ba a yi kawai suka ɗauko abinci kai ta wurga ba ka tauna ba ana so ka tauna abinci iya taunawa haka ake so ka taune shi sosai ba a san haɗi to yanzu idan ka dinka cin abinci da hannu kana ɗibo misali yanzu tsabar wake kaga wannan tsabar hannun tana taɓa shi to ka rage wa narkashin aiki kuma suka ce hikimar da za ka gane shi ne inda za a yi miyar taushe zan ba da misali da yanzu wadda tana saurin lalacewa ko in kai tukun aka yi tukun ya biyu ta taushe wannan tukunyar kowa dole sa cokali ko duje ya ɗiba ya ci abinci wacce ɗaya tukunyar kuma masu ita da hannu suke ɗiba sai su sa hannu sai su kamfato sai su sa in an gama ɗiba ko sai ku aji in za ku rufe ku rufe in za ku basu a kuɗe ku basu a kuɗe waccan da aka sa hannu zuwa ta ta lalace to da ka'ida a cikin wannan fatar akwai abin da yaka da abinci ya taɓa to kawai shi abincin yanzu ana ba shi safon narka shi za a yi suna ka ya karɓa sinadara da ya fi cikin ƙarshe kawai za a yi saɓanin ka cire cokali yanzu in ka cire cokali cikin ka ne ka loda wa mugun aiki balanta na kuma ba ma da mace cikin mugun fusta yadda ka san tanki ni da zuwa mai yadda biyar na to kai ma cikin sai ka kai mai ke to ka ga yanzu cikin ka da wani zai ba ka rage masa aiki ba ka ci da hannu ko baka ba shi ɗaya bisa uku ba ka cika full so da haka ya kamata a takaitar da yaro akan nono shi kadai har zuwa lokacin da hakoran shi za su tsoro da za a fi maidatihim saboda raunin uwar hannunsu wa kuwatihim al-habi ma an ta'ani da kuma karfinsu abin na da za a fi maidatihim wa kuwatihim da raunin karfin da suke da shi wajen narka abinci war hannun ba ta da isasshen karfin da za ta narka abinci suna ka waɗannan ababe al'asirigatu al'afariya ko digestion system jira suke yi su renu su girma su daga nono ba zai wahalar ba za ku shi baya wahalar da su kaga kenan bai wa yaro nono shi kadai gina rayuwar shi ke ta nan gaba yace fa idan nabatat asnanu to idan hakoran shi suka tsoro kawiyat ba'idatu to yanzu cikin shi da na'urorin narka abincin cikin shi da uwar hanjin shi bayan sun kawo karfin yanzu tsirowar haƙora shi ke gaya maka cewa uwar hanji ta yi reji za ta iya karɓar abinci yanzu in ko har haƙori bai tsiro ba ko zai kai wata goma to ana ba ka labarin ba ta zama reji ba haka Allah ya tsaro a zangon mana komai kenan wata gazza bin ta'ani a lokacin yaro zai iya fara cin abinci irin namu na yankin da ya taso gwargwadon wanda ya dace mai ruwa ruwa wanda kaza wanda kaza fa inna Allah subhanahu wata'ala domin shi Allah madaukakin sarki akhara in bataha ila waqti hajatihi ila ta'ani ila ta'ani shi Allah ya tinkirta tsirowar hakora ne zuwa lokacin da yaro zai buƙatu zuwa ga abinci da hikimatihi saboda wata hikima da ya ban makan shi sani mecece hikimar mecece hikimar likitoci sun yi iya sun fahimci wasu daga cikin hikimomin amma su kenan da za mu iya yanke abu sai iyakan hikimar kenan da yiwa akwai wasu sai hikimomin da Allah ya bar wa kai su sani wa nutsufihi da kuma tausayi irin na Allah da tausayi irin na Allah shi za ka ce da mutum zai kalla halittar kai wa fi anfusi ko afala tusiruna Allah ce kai a karan kanku ma akwai abin da zai sa ku imani wala ba ce kuma ya kalli yadda aka yi yi shi kawai za ka je yana karɓar kalmar shahada ne kowa ma zai ce shi ga musulunci amma wani in ya kalla kan shi sai ga yana ta wasu kaɗa ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ai da an ce haka Allah shi shikenan wa rahmatan minhu bil ummi kuma me yasa Allah ya zinkirta tsurowar haƙorin yaro har zuwa waɗancan watanni saboda tausayin Allah ga uwa yanzu ka kaddara ana haihuwar yaro ya zo da cikakkun hakora kasan zai cizo ba kuma za ta wahala da wani za ta ci da wani za ta ci kuma shi ne ma cikin ta kasa cizon da yaro ke yi na haƙori ba da gangan yake yi ba ko ba ku ba ba kuma da kuskure ba ne idan wani ce ba zai yiwu ba in ka ga yaro ya ci jibuwa ba da gangaye ba ko ba mugunta ba ne ko ba kuskure ko aka ci aka samu ba kawai ɗabi'ar shi ce a haka ka san ko mutum baya yin ɗabi'ar shi ka zo ka ce ganganci ne yanzu shi kenan ka zo mutum na ya yi atishawa sai ka ce da ganganci sai ka ce mugunta ce din ya ce samu wasu ƙwayan cuta sai ka ce kuskure aka samu ya atishawa ba sai kan wani ɗabi'a ce to haka in ka biya ya dirka wa uwa cizo ɗabi'a ce kata guje shi ba mugunta ba ce ba kuskure ba ne ba ganganci ba ne in kuwa hatta kuma an kama shi duka ta ya kamata ita ma ta yi numfashi a kace ta da mari wace ke numfashi ta haka Allah ta rasu kuma ka Allah tsaro sun gane karatu a shi shin da kike mugunta ko ganganci to dan hikima da tausaya wa uwa sai Allah yake tsoro da hakorin yaro sai da ya kai matakin da zai iya karɓar abinci kaga yaro na fara karɓar abinci zai rage jarabar shan mama ko to yanzu hakora sun tsuro cizon da zai uwa an ɗan ɗauke mashi wani aiki an kai shi wani department shine kitchen da abinci sai uwa ta samu sauki kace tsabar rahama irin ta Allah da wani kamfani kace su tsaro da hakuri za su ta haihuwar mutane bata gama jin zafin nakuda ba ya ga fara cizon da sai aka yi zai ya fara gasa mata cizo yau amma ka je ka tambayi iyaye wuce yara ke fara cizon su na ce maka gaba da lokacin tsurowar haƙora ya ce wa alamati sadiha kuma domin tausayi da kan nonon uwa wannan ɗan kan nonon shi ne alamatu to don Allah ya tausaya mai sai aka ki tsoro da haƙorin yaro sai da ya fara karɓar abinci yanzu kaso mai yawa ko wani kaso daga cikin rayuwar shi ya dogara ne akan abinci yake fala ya udduhu alwaladu bi asnanihi yaro ba zai rika cije wa uwa kan nono da haƙorin shi ba ita ma yanzu da duka cikin tausayi ne da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa a nan duniya ke wannan yana ɗaya daga cikin rahama ɗaya bisa saba'in da aka ba mu a nan duniya sauran sai sai lafiya Allah zai bace kolin da sai da ne kai kowa ba zai shiga da janna sai wanda ya ce bare yace a'a sai zo ka shiga na mu mun yi shawara da ni da wani ba za mu shiga ba to sai dai wanda ya kace shi ne wanda ya je ma Allah babu imani to kaga wannan kuma gaskiya shi yake don kowace dama an ba shi to wannan shine wannan fasali shawara ce da ya bayar suna aka yadda likitoci ke ta wayar da kai shawara ce mai kyau da za iya ɗauka ta ce to kar a bashi nuna kar a bashi komai amma mu sai mu ce har zuwa ya yi haƙori in yi haƙori a wata biyar ma a fara bashi abinci idan bai haƙori ba har wata takwas tara goma to kar a bashi abinci sai da ya haƙori wancan nonon zai rike shi dan bambancin kawai kenan da wannan karatu na malam ibnu al-qayyim da wacce fahimta da likitoci amma sun yi tarayya wajen kaso mai yawa na amfani yin haka mana ke fasulun wani fasalin kuma wayan bagi tadrijuhum fil ghazai ko fil ghizai an so a rika bin yara a hankali wajen ba su abinci ba cin hakori ya tsoro wata shida bakwai zuwa goma a ba su abinci ba ba na so a fara ba su kaɗan kaɗan ne kawai shi kenan ka dawo mai ɗaki da ce maka yaran nan baya yau yau wannan shi shi ba ya tsalla ai ku fara ba shi abinci ko sai ka dawo kwanan nan mu a kuma ba gwajin abin ba yi na a ba dan mu ma ya ku dan mu kai dai da kuka yi da komai ya nuna ta nuna zai fita an tayawa amma shi ba za a ba shi dan mu ba ba za a ba shi dan mu ba kuka jawo wani shayi ya sha madara shi ba za a ba shi ba kuka ɗauko wani minti ko wani cakulet ko wani cingom a bashi duk ba za a bar shi yayin nan ba zai faɗa mana a bashi ne shawara ne ya kamata a bashi ya ce fa awwalu ma yut'imunahu farkon abin da za a fara ba yara shine algizaqul layyin da abinci mai taushin gaske mai taushi shi za a fara bashi amma ya ce mai taushin banda nama ka kiyaye nama tashin farko ba za ka fara bayar nama ba sannan ban da halawiyya nan ce halawiyya su ne su cakulet masu zaki zaki masu zakin nan haka ban da su kar a fara baki zai ne illa uwa uba su ce sai daidai gabar da yaro ke haƙora dangin masu zaki zaki ba irin su zuma ba a kauce zai sabbaba rauni ga haƙoran kuma zai sa su taso ba kyau kata-kata ya ce fa yi ta imu na umar hukzan manku a filma'il hari to kaga ma da ya bada misali da abincinsu na wancan lokaci ko ya ce za a iya fara ba yaro waina ko gurasa wacce aka tsoma ta a ruwan zafi za a iya ba shi irin wannan ila yanzu mun yadda za ka samu biredi aka tsoma shi a ruwa kada ya ci siga sosai ruwa ba su ko ba sa madara ba musamman madarorin mu ne yanzu wanda ka san ba wanda ba madara wanda ka nace inda madar shanu a iya dan koma in yi taushi a daga dan gutsura kadan kadan ana bar shi na dan gutsura kadan kadan ana bar shi na dan gutsura kadan kadan ana bar shi kar a bar ya koshi sai a rika bar shi tunda shi ya koshi ba zai tuna maka ba yaro ba abin da ya dame shi kar a zai kai sai sai aka samu gurasa ko waina aka saka ta a ruwan zafi to za a iya bai wallabanul hali da kuma nono na madara na ce nono shi ne kamar madar shanu wadda ba a tatsa man ba kafin a tatsa man irin da aka tatso ta din nan to suka akan tafasa ko tana cakuɗa da madara sai a bashi zai faɗa mana ma amfanin wannan ibn al-qayyim a cikin littafin jadibun nabawi ya tattauna akan amfanin azzabar azzabar shine wannan man man shani ko kuma asamnu asamnu shi ma wanda yake madarar da ke haɗe da man kaga wannan ababen guda biyu suna da matukar amfani lokacin da yaro zai fara hakora za ke samun madarar awaki ko ta shanu wadda ba a tace ba a cire man ba ainihin madarar a rika shafa mai tsada ta shi yakan sa dandamin ya gama hakora kashi da kuka da fitina da yake damun uwa nan da za a wuce wurin sinadari ne sosai ya tattauna shi a cikin artikul na nan ba ya ishara zuwa gare shi ba ya tattauna kan zabudu azabdu da kuma in ka ce azabdu shine man da ba a cire madarar da ba a cire man ba amma in ka ce azabatu fa amma zabatu fa yadhabu jufaa shi kuma shine kumfa bambancin kawai daurin in ka daura bakun ko kuma ka harraka bakun yace to a iya baki allabanul hali madara wacce ba a cire mata mai ba thumma ba'da zalika at-tabi'u wannan shine farkon abin da za a fara ba shi ba su a fara ma yaro da abincin da ya biyo cikin wuta ba su a fara mashi da wannan dan wayannan abarun su za a fara ba shi su za a dan fara ba shi sannan yace daga nan sai a zo at-tabi'u wanda aka riga aka dafa wal amraqil khaliya min al-lahab da kuma romo za ta ba yaro romo ko miya miya ko roman da babu nama na kai girki da nama ba an ba na kananan yara ba ka ga mai gida ya kara samun aukin kayan aiki kenan ko amma wanda suka dan taka za a iya ba su nama amma ɗan yaro wannan roman ya zama na ba nama a miya amma an sa wake ko wani abu wannan babu ne Allah ya ga ni ma adabu sai ta kaiwa da komowa wajen bayanin muhimmanci ire-iren waɗannan kaya kayan da gargajiya dangin abincinmu Allah ke hikimar shi haka ya tsara a rayu kuma inda Allah ya halicci kowane mutum to anan ya tsoro mace da tsiron da zai masa amfani yadda za a zuwa ce to shi kenan in ka sha kankana tana da amfani ko in ka tuzo gala yana da amfani shuwaka na da amfani rama na da amfani wane ne wane ne dangin ganyaye da ake magani da su da za ka canza gari yanzu kawai sai ka ce kai ba za ka ƙara cin na Najeriya ba daga China za a rika zuwa maka da zogala ka ci banza ba ne maka amfani ba ai ai jikinka ba na China ba ne duk tsaron da ka gani shi yasa ran da muke magana da wani masani haka yake cewa ai wannan dabarar kuma ita kasashen turai ke idan suka zo nan suka ɗiba ganyayen kai za ka yi zaton a can ƙasar su za su yi magani da shi ba a can za su yi ba gamawa za su dawo mana da filin su sayar saboda su ma suna da imanin sai a yankin ku zai amfani kuma kaga wannan qadiyya wannan ibnu sina wanda ya gobe cewa a da sina wanda gwani ne a harkar medicine da pharmacy a lokaci guda an ce asalin shi boka ne bakin boka dan duba da karfe duba ya dawo aikin da'a yana da littafi kanunun fitibbi ya ce duk sunan da ka samu kana so kai magani da shi sai ya cika ka'idoji goma sha biyu daga ciki a kalla yankin da ya tsoro misali za a yi cewa shuwaka na da amfani shuwakar ta rani ko ko ta damina ganyen rani ko ganyen damina sannan shuwakar ban ruwa ko ko shuwakar ruwan sama shuwakar kiwo ko ko shuwakar da ba ta kiwo ba yana aka ce dogara ko da ka tafi wani gidan gona da suke an da maka taki da feshi ya fi ganye fado fado a daga ka ci zobe naka amma maganar fa'ida da ake nema zai ka same ta wannan na gargajiya da jirgin shi a dami na Allah da annabi ko ko guda da mai yaki to yace sai a fara mayaru da girki da dan romo arfadiya min Allah wanda babu babu nama a cikin roman ثم بعد ذلك ما نصف جدا من النهر to bayan nan kuma ya ɗan yi satuttuka daga nan sai a zo a fara bashi nama wanda ya taushi ba a da ihkamin madri bayan an kai matuƙa wajen tauna shi wanda ciro nama ta tauna ta tauna ta tauna ta tauna sai ta ciro sai ta rika bashi idan ba za ta tauna ba a kasar wasu an canfa ko wai idan uwa na tauna abinci ta ba ɗanta wai in ce mai baki zai kama shi amma dai kuma wannan ya saba mu shara shara ba ta faɗa haka ba to da ka za ka iyaye ba sa da ta tauna abinci ta ba ɗaya saboda kaucewa in sun mace baki ai yaro kun ne saba mu shi ta baki zai kama shi ala sa ta tauna ko ba ta tauna ba shi ne kai ya saba mata idan ma karce mace bakin dan bakin ta yana da karfi Allah na tawaran ta sosai a kan ta to sai a tauna in ba za a iya taunawa ba ko kuma kila mu yanayin yadda aka taso da wancan tanfi to aurar da yi rabsan na'ima ko kuma a dandaka shi dandakawa ne kyau da kila za ki samu bulanda a cikin kashin naman a zuba shi a bulanda a niƙe shi ya zama wani mai taushi wani ruwa ruwa da ɗan da gutsura ana kama yara shi ma da ne amfani to da haka da haka da haka da haka har zai kai manyan abinci wanda zai iya ci wannan za a fara mashi daga lokacin da ya fara haƙora to wannan kaga shawara ce da ma da ya bayar dangane da abincin da ya kamata a fara ba yaro amma kawai yaro na yin haƙori kawai sai gana an ciya mashi shinkafa da wake ana ba shi taliya ana ba shi tuwo an matsa da yawa in ba ana ba shi tuwon ba amma ya zama a kakkau abin nan din shi a niƙa shi ta yadda dai zai mai taushi kada kawai daga saka mashi lomar ya wuce da ita a haka a dunkule a gaita za a san duk daga mushi to sai ce faslun wani fasalin kuma fa idza qarabu min waqti takaddumi idan yara sun kusa da fara magana yaro ya kusa fara magana wa urida tasila al-kalami alayhi kuma iyaye ko masu reno sukan nufaci sauƙaƙe miki magana sun ga to eh wannan akwai buƙatuwar ai yaron nan abin da za a taimake shi wajen sauƙaƙe mashi magana galiban za ga ba suka tsoma baki wajen daga wata nawa yaro ke fara magana ba saboda me yana matuƙar kyan bamban daga yaro zuwa yaro kusan kowane yaro za ga akwai wasu ababe daga cikin ababen da wani ke riga wani amma ka kamar haƙora galiban wata biyar zuwa goma a nan tsakanin ba su yawan kasan yara kama suka ce tafiya aka ce misali fara magana iya zama a rarrafe miƙewa da tafiya abu biyar din nan zai wahala ka iya yanke wata ka yara ke farawa ya za ku yaran da sai shekarar da iya tafiya ba akwai mai shekara ta yi da riki kama akwai wanda ka ba shi wata takwas ko tara ya niki kaga ya ba wancan tazaran kusan wajen wata bakwai to wannan zai iya faruwa to lokacin da aka fahimci yaro ya fara iya magana iyaye za su gane aka jin za su yana kama kalmomi za ga wasu fara kama harafin ba'un ba ba ba wasu ta'un wasu mimin ma ma ma to kaga an fara fahimtar ya fara kamo zance to lokacin da aka fahimci aka fatudu na ku alsinatuhum bil asal ana so a rika samun dasashin harshen su kai ana goge shi da zuma wal milkul andarani da wani nau'i na gishin da suke ce mashi al andarani al-imamu sadidi malami ne da ya rasu a farko farkon karni na goma sha uku a kalandar musulunci kenan yana cikin karni mai suna tafin arus malami suna cewa wallahi kokarin da malami ne kawai sai dai ka ce Allah ya saka da kai kamus ya ɗauka wanda alfairun abadi ya rubuta wanda ya samu shi suna alkamusul muhit yana nan yana buga a kasuwa mujallali da ya kasu kuma shafi dubu ne da wani abu shi ne shi wannan murtadar gani asalin wannan mutumin ba indiya ya taso ya biye shi makka madina sham yaman da sauransu a ƙarshe allah ya zai zama na dindindin a ƙasar makka shi ne ya rasu a wancan karni da goma sha uku to shi ne ya ɗauki wancan kamus na alkamusul muhim ya yi mashi shari duk shi na yadda ba aka yi mashari kalma ɗaya zai iya maka shafi uku hudu biyar shida bakwai kalma ɗaya yana neman maka wannan kalma ta zuwa da ma'ana kaza kamar yadda Allah ya ce a Qur'ani ko kamar yadda Annabi faɗa a hadisi ko kamar yadda wani mawaki a jahiliya ya faɗa da ya gama littafin akwai wata matsaba a Kuwait ta buga dictionary volume talatin da shida ba ta za ka koya aiki ba kawai sanin ma'anonin kalmomin larabci ko da ka koya shine malamai suka ce shine dictionary mafi girma a duniya ko wani medical dictionary engineer dictionary waye dictionary ba wanda ya kai shi girma horin talatin da shida sannan yana da littafai na hadisi malami ne na hadisi yana da wani littafi da ya sa sunan sunan sa farko irin wannan tufatul albab fi tilkuna wal albab sunan littafin kenan tufatul ahbab tsaraba ta masoya waɗanda ake so tilkuna game da alkunya wal albab haka ciki shi ne ba da wata fa'ida mai muhimmanci wanda za ta yi mai bincike musamman a tarihi ya ce galiba in ka ji an ce shahabuddin galiban magaba in dai a magabata ne ka dan ce wannan lakabin shi shahabuddin to idan ka bincika za ka sunan shi Ahmad galiban in ka bincika za ka sunan shi Ahmad in ka dan ce Shamsuddin duk annabin kai da sunan shi Muhammad. Da haka ne ta kawo ce Umar yana da littafin lakabin da ake sawa, Usman yana da lakabin haka yi ta bi, littafi ne mara ya bai da girma sosai, don shafukan ba yawa amma ya tattara ilimi mai tarin yawa. To shi ne yake cewa wannan sunan da malamai ke cewa al-milkul andara'i kuma shi ya fi shahara a littafai. Kusan kundaye na bincike za ku kawai haka suke ce mai wani irin gishiri ne ɗanɗanin shi bai da zaƙi irin gishirinmu na ɗabi'a na al'ada amma yana da haske ƙwarai sun ce suna akwai gishiri wajen kala biyar to wannan al'adar shi ne shi a sabi yake cewa sawabu zar'ani ya kamata ne a ba shi suna almilhu da zar'ani ba andarani ba tasiri aka samu suka yi kuskure to a wannan ma'aikatan ba su iya wannan gyara to a dai samu ai shadidul bayani wani gishiri ne mai dan karan haske ni ba zan iya rasa sunan shi da Hausa ba in so samu ne ina ga aka bi ina likitoci za su iya fadar ko masu kantina gishiri ne mai hasken gaske dandanan shi bai da zaki irin nan to irin shi ake so a rika baya in za a yi girkin sai rasa girkin su daban kenan akwai littafi al-mufradat al-mufradat fitabbi na ibn al-bayda shi ma littafi ne mai kalmomi ne waɗanda likitoci musamman masu karatu da arabic suke ta'amuli da su a fannin medicine ko pharmacy ko ko abin da ya shafi harkar girke-girke to shine ya rubuta kamus mujalladi biyar kawai kalmomi ne ya rika yi wannan kalmar to ya tattauna akan wannan shi ma ya tabbatar da cewa wani ɗauki ne na musamman na gishiri mai ɗan karan haske wanda ɗanɗanin zai zaki sosai to ana so a sami irin wannan gishirin a sami zuma sai a rika gogawa akan harshen bai ma fi imamin aljala'i me yasa saboda in ka haɗa ababen nan guda biyu da zuma ko ka ɗauki wa'in ababe guda biyu da zuma da almilkul andarani ko almilkul asara'ani kamar da sabidi ya gyara to suna da tasiri wajen yaye duk wani abu mai danshi asaqila waɗanda suke da nauyi almani amir alkalami waɗanda suke hana magana in ka muke cewa harshen za ka wasu ababe a kai inda za ka samu wani abu ka rika sharewa za ka kana shawo shi waɗannan ababen suna tasiri wajen su hana yaro magana to wannan gishirin da waccan zuma da za ta shafa mashi suna taimakawa wajen duk wannan sinadarai danshi danshi sai su kawar da sai ga yaro ma da ya taso da zaki murya yana fitar da haruffa yadda ya kamata kuma wata hikima ta Allah haruffan da muke da su na larabci guda ashirin da tara da takwas ko kace talatin da ɗaya za ka ga kaso mafi yawa suna kan harshe kusan goma sha takwas harshe shi kadai ya mallake su kenan in ka iya suka ta karfin harufa uku na ciki rufin marti kenan ko makarantar rufi saba ta ashirar da zai ruhu manakaba mai da zai ke cewa ba alifu da jauri wa ukta hawahi rufu marti bil hawa idan ta yi uku na ciki wanda ba ma a maganar su ba ma a sai da ke fitowa ba makar ne mukaddar ثم لا أسف الحلقة همز الهاو ثم لوصفه وعين الهاو أدناه خاف غين خافها والكاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف هذا أنت كثير الشيء ده كما سنة سكي مفوقون لأن همزة ده حاف ده حاف ده عين ده خاف ده غين شيء ده كينا سولا شاء تفت سنة كان هرشي رغور كتكم سنة كان نفع to kenan yanzu idan aka kyautata tarbiyya da aka kyautata kula da harshen yaro ta hanyar shafa zuma wancan irin gishiri to kenan zai itigani zai iya furta waɗannan haruffa in ya iya furta sha takwas sauran ma insha Allah za su yi sannan na makogwaro insha Allah ba ka da matsala da su da na leɗe za ta ba a samun matsala da shi don haka ne haka zai taimake shi ya ce fa idan kana waqtu nutqi idan yaro aka fahimci ya fara magana in ka faɗa abu ka fahimci in ka faɗa zai faɗa mama ya ce mama baba ya ce baba yaya ya ce yaya gida ya ce gida to yaro ya zo fa yulaqqinu ko fa yulaqqanu la ilaha illallah muhammadur rasulullah alakkana musu la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi za su fara lakkana wa yaro وليكن أول ما يقرأ مسامعهم abu na farko da ake so ya zama shi zai fara kwamfasar kunnuwansu ko jin su ma'arifatun lafi su hana hu sanin Allah madaukakin sarki yaro ya san Allah ka rika nuna masa Allah na ganin sa ka ga kaza kaza kaza duk gabar da ka samu wa tauhidihi da kadai da Allah ko wa tauhidihu da kadai da Allah wa annahu subhanahu fawqa arshihi sannan a nuna wa yaro cewa Allah yana nan a saman al'arshi yan guru ilayhim kuma yana kallon su bayi gaba daya iyaye duk su koya ma yaro haka a nuna maki haka wa yasma'u kalamahum kuma yana jin maganar su da zantukan su da tattaunawar su wa huwa ma'ahum aina ma kanu kuma shi Allah yana tare da su a duk inda suka kasance uba ana so ko uwa su rika lakana wa yaro irin wannan tauhidin وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بإيمانويل da yawa banu Isra'ila suke sanya wa ‘ya'yansu suna Emmanuel na da yanzu kuma, da gina muna mune mu da sun san ma'anar ko kuwa ta ne haka da suka ji ana tsawa. In ka ɗauko manya-manyan kakama, manya-manyan Yahudu za ka da yawa akwai masu wannan suna. To me ma'anar Emmanuel wa ma'ana hadin littafima ma'anar Emmanuel shine ilahuna ma'ana. Ubangiji mai yana tare da mu. Kaga ma'anar na da dan karantu. To ba Yahude sai ce bari ya sa wa shi suna Emmanuel saboda yaron kullum ya san Allah shi na tare da shi. kawai ana fara ma annabi wahayi mu kuma sai annabi yake cewa sunan da yake kowane kyau Abdullahi da Abdurrahman kaga mun wuce su kenan kaga mu Abdullahi sunan Allah hal ta'lamu lahu sabiya kai da ka gudun mai sunan Allah suna ta kaga sai da aka dan yira da rana ko Emmanuel ilahuna ma'ana ina sunan Allah ba a fito da shi gara ba mu kuma sai aka bamu da kai tsayen abdullahi abdurrahmani su ne abdulul asma kamar yadda bayani ya gabata ya ce ilahu na ma'ana ubangijinmu yana tare da mu yake za ka yi duba kamusul kitabul muqaddas wa li hada kana habbul asma ila Allah abdullahi wa abdurrahman saboda haka ne sunayen da Allah ya so shine a samu mutum suna abdullah ko a samu suna abdurrahman suka ce wa'annan sunayen da abu da hada da abu ko a qur'ani haka aka hada su abdu din abdullahi da kuma abdurrahman udullaha awidur rahman su biyu aka hada ayyam ma tad'u fa lahu al-asma'ul husna yace faɗi ila wa atiklu wa akala idan yaro ya fara gane abubuwa wa akala ya fara hankantar abubuwa alima annabu abdullahi zai gane to Allah dai zai gane shi bawan Allah ne wa annan la huwa sayyidu kuma Allah shi ne ya mallake shi ibn rukayyim ya tattauna wannan suna na as-sayyid tattaunawa ta ilimi ne zurfi cikin littafin shi bada'ihul fawaid wato wani littafi ne ibn rukayyim yayi irin da kake cewa hasan bara wala ka san ba abin da ba za samu ba an ce abin da ya faru kawai wani lokaci yana zaune kawai sai ta fa'ida da ta fi jiro mashi daidai lokacin shi da yana wannan wata sani sai ga a'a ba wata matsala ba wani littafi da wannan matsala za ta iya shiga kai tsaye sai ta kwafe shi irin dabbar da fawaidin nan ka san ka'ida ka yi wa a da rabu da biyu akwai musamman sun ɗalibi na da sas wannan fa'ida za ta iya zuwa maka a lokacin da ba ta tsammani shi san ɗalibi na da sas har a bayi ya aje gawayi in bangon shi zai iya ɗaukar gawayi idan ba zai ɗauka ba tayar ne ya aje maka irin kwanan jin nan wani lokaci sai ka gama jike kanka da sabulu ko sai wata fa'ida ta zo maka maza maza ka lalubo maka in ka jira sai ka wanke ka buɗe ido ba ta kuma kai da haɗuwa da ita sai ka je lahira a tuna maka to tunda ka san da ka aje makan ga sabulu kana ɗan gugu da ka zaro kai ka san me za ka rubuta da za ka gane maza ka kwafe ta a allo- a- a- a bangon abin nan da wani ma da wani farfesa a Kano yake cewa in ka je bayi cike yake da fawaid dan akwai tantir akwai waye akwai waye wani lokaci fa'idar ma dai ka shiga bayi saboda Allah ya gwada kai ga to na gaske ne kai koko dai yaya ko kuma kana cin abinci misali yau ka san cewa eh kai wani ce banan da ka wahala to ka san ko zai bai Allah bai musanya maka ba ko Allah ba ta mun fikar kana ba to sai ka an tafsira to kila kana ci wata fa'ida ta bijiro maka ko sai ka ga duk duniya ba wanda ya kawo ya samu irin wannan gara ba ta irin ka ibn kayyim irin wannan farin ya ta tarawa shi da suka yi yawa sai buga musu sai buga sai suka zama littafi shi na ta samu da karin suna bada'ikul fawaid mujalladi biyu bolin gudu to a cikin mujalladi shi na na uku shafi kamar ɗari uku da wani abu ya tattauna wannan matsala ta ma'ana as-sayyid annabi yake cewa innama as-sayyidu Allahu Allah shine as-sayyid to menene a sai da ce almaliku almaula majidinci to yaro zai gane cewa Allah shine mamallakin shi wa maulahu kuma shine majidinci shi zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu kafirai ba ka da maula za ka kare ke da an yaro ya fara magana iyaye shi ne za su rika lakana mashi in aka fahimci yaro na yawan kwaikwayo duk wata tashar rediyo da za a kamo take banana a daina kamowa in kuma har an kamo aka gama abin arziki a kashi amma yanzu yaron ya dan fara kakkama magana shike da sai kana kamo arewa 24 indiyan hausa kafin ga akara yaro ya lalace walaki ya kama wa'annan za ka ji yaro yana yadda ka san shi ne lalataccen kuma wanda san jin da yake yi ne kwakwalwar yaro shi ne bai da matsala kuma in ya shiga a irin wannan lokacin samun karaba shi da shi sabu ne mai wahala wanda ke fasulun wani fasalin da mai karshen shiga ɗan gurguje bai za a tara wakasu na basu nani idan lokacin tsurowar haƙoran yaro fitowar haƙora ya yi fa ya fagi an tudu lanka da samun kulla yawmin bin subdi wa samni ya kamata a riga shafi ko murza ko cuccuɗa dasashin yaro kulla yaumin kullum da safin an tashi bizubdi wa sama a nemo madarar shanu da ba a cire man ba a nemo mai ko man shanu ko man awaki a haɗa sai sai a rika gogawa a dasashin wa yumarrabu kharajul unuqi tamrihan kathira wannan man shanun ko wannan madarar sai a rika goge kharaju da udu idan guru-gurun wuya za ku yana dan guru-guru haka guru-guru sai a yi ta gogawa tamrihan kasira gogawa mai yawa a shafe wuyan shi duka wuyan ciki da bai da hagu da dama da gaba da baya a shafe shi da wannan mai don aka yi haka yaro bai haƙori ba tare da ya sha bakar wahala ba kuma haƙorin za su fito cikin sauƙi ba tare da yawa halar ba ko ba tare da yawa halar ba wa yuhaddaru alaihim kullal hadar kuma ya zama tilas lokacin da yara za su fara hakuri a kiyaye iya kiyayewa wakata na batiha lokacin surowar hakora ila kini takamuli a wakun wata har zuwa hakoran su tiga har zuwa hakoran su zama sarfi min al-ashiyaki sulba ai kokarin kiyaye yaro daga duk abu da karfi kana ba da ka daukar wuka kana ba da ka daukar cokali kana bari ya rika ɗaukar wata masara wai zai ci kana bari ya rika wani busasshen buredi komai da za a bashi mai taushi ne har kenan akwai yaro a ɗaki akwai kayan da ake kai su sto ba a ajiye sai ya girma sai yaro ya girma ko kuma ya wata kanta a rika dora su can sama amma in ka da yaro za ka yaro na hakori ya ɗauki cokali kawai ya sa a baki illa zai bai zai tudu da hakorin shi bai sani ba ko ya mashi illa ya ce wa yunahuna min ha kullal man a hana su gaba ɗaya iya hana wa duk wani abu mai karfi da za su kai bakin su zai ba su tamkini min ha min ta'ayyidul asnad li fasadiha saboda yiwuwar hidda ma haƙora da irin waɗannan ababe masu ƙarfi ne fasadiha zai iya sa haƙorin shi su lalace ko su lalace a zahiri ko su lalace a ma'ana sai ga shi dan matashi haƙora ba su haƙora ba rinna wata awijiha kuma zai iya sa haƙoran ta karkashi daga wannan abu dan cokar da kake gano mai haƙori na sawa wala bai yi da haƙoran kuma an ya riga ya karkace a haka an gama a haka dai ba likinin za ka iya miƙar da shi har da an samu akasi ko kuma wakala ne ha ko kuma a samu wushiriya a samu tazara haka mu wushiriya ai ado ne ko amma wajen masana su kuma suna taba ado bane ai a ga hakoran ka datsan datsan datsan datsan akwai purity kenan amma wannan ya raba wannan wannan ya raba wannan wannan ya raba wannan ba wuya an surgude maka daya amma suna manne da suna ɗaya zai taimaka ma ɗaya na iya tunawa wajen irin cuta wajen ko five ne ko six wani ɗan mai duguri ya yi Allah wani da bushiriya in ta hana shi zuwa musabakar duniya wallahi da bushiriya ta hana shi zuwa musabakar duniya duk abin da ya kamata ya iya ya iya har da malam kamar a gidansa aka narka suka sha amma matsalar wushiriyar tana ba shi matsala a sinin ko shinin ko sa'ad wa uba sa sai ka daga cika iska don kwana kai control din Najeriya ta yi ittifaki ta tura wannan musabaka duniya ba zai ba suna ka ko zai fito tun daga ward ya zo lokar gama ya zo jiha ya wuto na kila sai da ya wajen su uku a jere a ƙarshe aka nuna ta ce ya haƙura kawai haɗa na fibo biya da barki kenan ya sa nabi ya tsinewa mai zuwa ya goge haƙora da ke wushiriya shine la'ana Allahu namisa wal mutanammisa an tsine wa mai sana'ar yi wa wata wushiriya kuma an tsine ma wanda ya mika bakin shi aka yi wushiriya a ya kuri mutanen ne da ce sun bi da ga wani san aka yi wushiriyar nan wata kanta ya kuma da tsato ya zama na mutum sai ta sati tana jinya amma kuma haka za ta fito sai ta farin jini sai ka ga ana zuwa daga gidan gwamnati sai wani ba kai amurita amma an sai hakoranta suna na yadda Allah ya wa mata daga to wannan ya kan ba ta hadu ba ai kawai a zauna yadda abin yake ke za ka ce na taɓa jin wani likitan haƙora na ta su likitocin haƙora ba sa yaban mushirya to da da shawara ake da su za su ce kada a yi mushirya kamar da ba su ake shawara amma ban mutum na da ita kuma kai ya toshe dan ita kuma din ma akwai taka fa'ida ai ka gana cin kasuwa ko kuma tana ƙara mutum kyau da haske don Allah ya mutum shi kenan amma ba ai miki bai banta amma dai yara in aka bar suna mu'amala da abu mai karfi to zai iya sa haƙoran su buɗe sai su taso a haka sai ya wushirya ba ta Allah da annabi ba kuma goma bai gata nan sai ta mai illa so da ka duk wani abu mai karfi ko biyuranka yaro ya karɓa yana haƙora ta karfi kar ka bashi wayarka duk ka san yaro ko me ya karɓa baki zai kai kar ka yarda ya kai wani abu mai karfi kawai ka'idar kenan amma abu na da taushi ba matsala ba zai cutar da shi ba لأن السيم لا تسانا سيم متجسس لك هو لا ينبغي أن يشق عن الأبوين بقاء السيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك الحمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم